إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر دورم مركز أهل السنة والجماعة وعندك أول كركدة أبن دمغرم جمهورية النجار يومنا laraba hudu ko biyar ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda dace da ishirin da ɗaya ga watan goma shekara dubu biyu da ishirin insha Allah yau muna da cikin littafin motsa kai mamalin ya mahalla yau za mu darasi na hamsin da shidda hamsin da bakwai darasi na hamsin da bakwai insha Allah darasi na hamsin da bakwai kayan nan akwai mas'ala ta na shirin so ta ta maganar jam'in sallah biyu a masallaci so da yawa ka samu na matsala ganin duk da na sha bayanin rashin dacewar shi kamar da ke wajen dama cikin malamai kuma wani lokaci ya gana yi so da yawa kan harkar wani zai zo sai ya rabu da kai ko da baka to za ka kore baka baka kore shi dan akwai masu ganin ana iya yi kina shi yasa baka iya koren mutum dan ya zo ya jami'i ko a bayan ka amma gaskiya magana yan uwa mas'ala ce aka lafiya da jimawa kuma bayan fikin malikiya da mahana ta hatta malaman a cikin yanzu suna da albani na mawala suna ga rishin halittin yin jami'i biyu a masallaci kuma kan hujjoji na masa'alar hada kan al'umma ka a bude kowa ta yin raba kan sallah biyu ko a kullum ibin wannan sallah ce sai wani ya zo komi ta mu daban yana cikin dalilin masu ƙarfi kuma can magabata tsakanin ibn mas'ud ne da wannan ibn mas'ud da anas ibn malik nan abin ya taso tsakanin sahabbai nan ne ya bai bayyana anas ibn malik shi iya ga yin hakan ana iya yi kuma yayi abdullahi ibn mas'ud shi yana gaba iya yi an dai zo an kare zai koma gida ya sallah anas ibn malik yakan tada ya kama sabuwa ta ruwa da kiran sallah ma ya sallar jama'a shi ganin gaskiyar magana yan wa babu nasi karar zahiri na maza ce kakkui ko ka'ayi to wannan fahimta wannan magabata kullum mutum ya kauce masaɓani shi ya yi domin ba mai cewa an kai kai daya ko kaji gida kai da amma inda yake da rigimar a yin jam'in biyu ne yake da saɓani kuma ni kula wani ga cewa mutum me yasa zai sa kashi irin saɓani su suna magana akan jam'i biyu hukuma yanzu magana suna tasawa iri biyu ce wani zai isko na samu raka da raka a biyu masa buki kaga rigima ta kawo sabuki ne zai wani kuma zai zo ya samu tayya misali zai cire ya je ya salla shi da wani duk wani gaba na da musabu bai cikin wancan tasa warko gaskiya ganin ma ana yin masa'ala ce ta kawo kun zo an kare amma idan kuma idan muka lura idan za a bude kowane masabuki ta da abu masu kusa kiran sallah kiran kiran mata kiran mata yankiya kai sai kan jami'i kenan amma sallaci ba magana zuwa gaggawa akwai jami'i kenan hawa guda wanda sun zo su kare wanda ka kare nan ka samu raka daya ka bi shi ka ta ka ci kusa ka wani yazo kiran za a ta sallah ba yankiwa kaga wannan ya saka sunna shine bude kowar mutum ta sallah matsala ce ta san amma karantar da magabata domin za a ci sallah bayan kiwa wannan ya zo tsaka da ya samu iya ta ci kowa ta shi ya ci kowa aure ya zo ya mai shi ma ta ya ci sallah bayan ki har Aisha da tunda ta san ke zo baka samu kaga wannan kenan kaga san amma hikima ta jefa sallah ta cikin magana musabuki kurin ka ba ta buki sallah kakka bi ko gaba da sallah kai maka saka to masalar ta cewa kai kanka mai ɗan wani suka nake nema neman lada muke gaba daya na makarantar ruwa ya tun suna abi dawo tun anan sallallahu alaihi ya ce wanda ya zo masallaci an san dai ba malamin mu gamba ka zo da an kare gawa sallama manzala ce za a baka lada kamar da kai akai to me ne kamar da shirki ma nake nema lada ba to ce za a baka ladan kamar da kai akai sallar to me za ka saka da cikin wannan sabani ana yi ko ba yi na gaskiyar magana mutum ya zo an ƙare sallah ya tashi ya yi kai shiga cikin sabanin kuma ka zo ka samu ta yi yawon hatta a kofar sabar ma to da samu ta yi sallah zan jamu ya samu yankin sallah abin da wannan abin jamu ma kai kenan kaka cire sallah ka daga sa ko ka boni kurin ka ci ko sauranka kai da ka zo ka koma gari in ma har ana yin cewa kun zo ne an ƙare amma bin mutum bin sallah ba zai saba ma karantarwa magabata gaskiya wallahu a'lam sai karatunmu na motsa imam malik darasi na hamsin da bakwai insha Allah muna dai magana ta aljanayi abinda ke da alaka da makomar kowa maganar sutura abinda ake magawa za mu tashi almashi a mamar janaza tahiya a gaban gawa kina imam malik rahimahullah iya ga a gaban gawa ake tahiya in ana binne mamaci a gaba ake tahiya gawa a baya kan haka imam malik rahimahullah ka hujja da dalili kamar haka حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء حلم جرا وعبد الله بن عمر سوى من زعل صلى الله عليه وسلم يا كسنشي دشيد أبو بكر دا عمر وإن أكل أكجيرو كانوا يمشون أمام الجنة سنة هي أقبان قاوة سنزع جبني جدا مسلم ibn shahab tabi'i ne amma yace manzo Allah ce shi ta hadisi mursal amma duk yana da hanyoyi ba wannan kade ba wanda ya tabbata dai manzo Allah ya wannan abu ya wakana ga nan hadisi ya tabbata ne hadisi sahihi ne kuma cewa manzo Allah yana tahiya a gaban gawa haka khalifofi kuma halumma jaran dai zuwa zuwa ne zuwa ga Abdullahi bin Umar dai kamar halumma jaran da ne haka ne zuwa zuwa zuwa ne har zuwa Abdullahi bin Umar ma shi ma iya tafiya a gaban gawa an ana zuwa bidiyo mun ji wannan hujja ta Imam Malik guda kan wannan mas'ala sai ta gaba wace wa haddathani an Malik an Muhammad bin Munkadir an Rabi'ah bin Abdullah bin bin Hadir أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش نما أبن دا رجل بن عبد الله بن حدير كي شوى يكي بعد لابار يلقى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب شيما قدم الناس أمام الجنازة إيا شقا قبن متعني أقبن غاوة ya ji wanda ya ga wani abin ya wakana a gawar binne zainab binti jahsh kusan ita ce yake cewa a cikin mata an sarfafin fara suwa a cikin iyalan shi fatsi ma sa su bayan su wata shidda don mai bata labarin ita ce farkon iske shi bayan ya mutu to a cikin tattamuna watan baya ya gaya matan shi cewa a cikin iyalai na wadda za ta fara iske ni bayana ba su yi ku dogon hannu wata yi dogon hannu za ta fara iski to yanzu za a zana gwada hannu wace ce ana gwada hannu wace dogon hannu haka suke ba a gano ba wace ce a cikinsu annabi dogon hannu ya ne mai kyauta wata ko ta kyauta sai da zainab ta ce a ashe dogon hannun ba na dogon hannu wannan ba na kyauta ne domin kowa san ta da yawan kyauta zainab wannan tashi hara kan kyauta ita har rasuwa bayan rasu da shekara shekara goma shekara goma bayan rasu shi ita kuma fatima da shekara daya kai wata shidda ta rasu to abin ne kenan zainab ne ga umar iya tahiya a gaban gawa wannan shi ne cikin hujjojin imam malik na tahiya a gaban gawa kuma ruwa hadisi sahihi ne kan haka wa haddathani yahya an malik an hisham bin urwa qal ma ra'aytu abi qad fi janazatin illa amamaha qal thumma ya'ti al-baqi' فيجلس حتى يمر عليه هشام بن عروه ya ce baban shi kina urta bin zubair kenan shi urta bin zubair urta bin zubair shi ne yake haka hisham ya ce na ga babana ya ce ma ra'aitu hisham bin uwa kace ma ra'aitu abi qad bin taba ga babana ba akan fi cikin wata janaza illa amma ya a gaban nake ganin shi shi urwa kullun kenan a gaban gawa yake tafiya qal yace summa ya'ti al-baqi gashi makwantai suna baqi kenan zai rigaye su yaje fa yajlis hatta yamuru alayhi za shi ya zamana a zo ana bi ta gaban shi ana hujja kenan ya riga su zuwa iya gaba hujja kenan ta imama da cikin hujjojin shi hadisi ne kuma mawqufi hadisi ne zamu ce mawqufi a makata makato dan tabi'in daga aikin Umar ne za ce mawqufi wa haddathani an Malik an ibn Shihab annahu qala al-mashy khalafa al-janazah min khata' as-sunnah imam malik ya samu ruwaya daga ibn shahab az-zuhri kenan cikin malaman tabi'i imam imam ibn shahab yake cewa tahiyya bayan gawa daga baya iya daga cikin kuskure wa sunna wannan shine madogara ta imam malik wajen tahiyya a gaban gawa in za a je binne gawa bayan mun ga muku cewa wannan misaloli sahabbai ko yan bayansu kowa iya hujja da abin da yake yi shi nan hujja imam malik da ya kawo ta harko cewa anan sallama da abubakar suka tsaya gaban gawa aka zai ba magana hani ko ba ta bayan gawar ko wannan kuma shi ibn shahab tabi'i ne kina abin da ya ga wa'ansu malamai suna yi ne ke ake ambatawa sai ke yake kenan sunna ce tabi'i in ce sunna daban da sahabi ce sunna a wajen malaman hadisi idan sahabi ce kaza sunna kenan hukunci ne na hadisi marfu'i kar manzo Allah ne yace ko aikata idan tabi'i yace sunna iya daukan abin da ya zama malaman shi sahabbai suna aikatawa to kan wannan a mas'ala ta mun karanta ina ga nan litayi ne kamar ta ce akan jinata albani ya ka irin wannan ruwaya ta tabbatar da kowanne kin ya kawo ruwaya wadda Abu Dawud ya rawaito haka Imam An-Nasa'i haka Imam Ibn Majah da sauran malamai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rakib yasiru khalf al-janazah wal mashi haythu sha'a minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha وعن يسارها قريبا منه والطفل يصلى عليه zuwa ƙarshe ya ce kenan a nan a nan sarasar wanda ya ma wuri ɗan sama ya ce wanda yake kan abin hawa zai tahiya a bayan gawa ɗan mota ɗan inji ɗan dabba abin hawa dimi abin hawa shi aka ma wuri zai tahiya daga baya iya gun 'yan ɗaukar gawa a motar da an yi dai shi bai shiga gaba amma sai ya ce wani ma shi haitu sha amin hakaji amma ɗan gawa inda ya so mana ce ke manzana ya tafiya gaban gawa kuma ya tafiya kuma ya tafiya lokaci a bayan ba amma nan cewa da ya tafiya gaban gawa ya tafiya a baya ba amma wannan ruwa tana bayanin cewa mutum ya da zaɓi ne kenan inda ya yi maka ne kana da dama ya ce ka tafi inda ka so ya ce halfaha in ma ka bi baya gawa daga baya amamaha ko kana gaban gawa wa an yaminiha ko kana damar gawa wa an yasariha ko kana haguncin gawa qariban minha amma kar ka zo ka zo kusan gawar ka je tarkara nesa da yawa ka zo kusan gawar wannan kenan ya karantar da mu cewa kenan ba matsala bace ba wanda ya tsaye a gaba kuma haka a baya haka a dama haka a hagu ba wata matsala da shi wanda ya saba sunna manzan wannan abu gane ta manzan da Allah ya koyi mana haka da zama kenan anan kaga ba za mu hujja ba mu ga imamu zuhuri cewa tahiyya bayan gawa ta sunna ayatu sunna shine kenan bacin labarin sai mun sani ya tabbata manzan ya ce ana iya ta kuna bangare in dai kana kana kawo kenan wannan magana sai kamar da albanin wanda ke magana cewa duk da tahiya gaba da baya ya tabbata manzon annabi sallallahu an samu zalla yayi kowin likin yayi a gaban yayi a baya ya ka ruwa ta sahawi cewa annabi sallallahu alaihi wa Bakar wa Umar tin kanu ya mushuna an da khalfa su kan sana yi annabin Abubakar da Umar da wa da Imam Malik ya kawo ta suna ta gaban gawa haka ya tabbata suna ta kuma a bayan gawar ko ne ya tabbata sai da yake cewa magana ta tahiya a wanne ne yake yanzu ko ne halitta ko gaba baya dama hagu tsarki gawa amma dan kawo ko an ce ko annabi ce ko ne kana iya yi to amma a wannan bangaren hudu wanne ne yake ga dan kafa shi da fadan sama mishi wuri a bayan ki dan kawo wanne ne yake sai albani cikin wannan da ka fara sai al-afdal almashi khalafa wanda yi a cikin su tahiya bayan gawa amma za ta me yake amma za ta cewa ita me yake atibar da me yake atibar da me yake atibar atibar da na'iz bin da ku ke ce atibar da na'iz ku atibar da na'iz ku bugawa ke da bin da ake asali sai ka ruwa ta sayyidina ali radiyallahu anhu ruwa ibn abi shayba haka imam tahawi haka bahaki haka imam ahmad haka ibn hazm ruwa sayyidina ali da yake cewa almashi khalafa afdal من المشي امامها كفضل ثلاثه رجل في جماعه لا ثلاثه فضل سيدنا علي كده yake cewa tahiya bayan gawa yahi akan tahiya a gabanta bambancin su kamar bambancin mai sallah shi daya da mai sallah cikin jama'a haka bambancin mai tahiya a gabanta da bayanta kenan na tahiya na bayan ma yahi akan gaban ma kaji magana kenan ko ne ya halitta gaba baya dama abu amma tahiya a bayan ya hilada haka sai na ayyukan magana kenan wa kenan aka kace dai kamu samu matsala dan kawo kurin inda ya tahi kamu magana din da ya tahi ya halitta ya tahi amma wanda yake abin hawa an dauko gawa a mota to ayi kokarin duk dan sama ya zama to yana bayan motar gawa dan inji ne dan mota ne dan biro ne zan kana baya a sa motar gawa a gaba ba a shiga gabanta wannan shine kuma magana Allah ta yanke sai annahyu an an tattaba an tattaba al-zanat binar an tattaba al-zanat binar al-zanat binar hani akan bin gawa da wuta nan wuta ba ta fara ba ake ta wuta fara wani aka ta wani magana ba ta amfani mutum mutum da wani shi mana abin shi arkin su ne ba da cikin abin sunna nan a me suke yi sukan ɗauki wuta a sa turaren wuta wajen tafiya binne gawa su aka ce wuta sun sa musu gini wuta suna sawa kamar a ɗauki aka garoshin wuta a sa wuta ana zuba turare zuwa rike gawa akwai sa wuta ba da kaɗai wuta ana yi wuta ba su suna sa turare ne kanta to duk da akwai wannan wutar aka hana maganar aka aka magana wuta kar abu gawa da wuta amma daban da al-mutaba ko da wutala ha wannan ruwaya cewa abinda ruwa Imam Malik ya kawo kan wannan babi yace haddathani Yahya an Malik an Hisham bin Urwa an Asma bint Abi Bakr annaha qalat ana qalat li ahliha ajmiru thiyabi idha mitu ثم حنطوني ولا تذر ولا ولا, ولا تضروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنا kuma bin da abubakar rajin ana take ba da labar take ga iyalanta tana kamar abu mutuwa ke rashin lahiya take ce musu ajmiru thiyabi kenan kaya na da za a sa mun da kawani a musu turaren wuta a sa musu idan ina mutu sun mahantar kuma sai ku rihe ni bayan wasu an sa an sa sai ku lullube ni amma wala tadaru ala kafin nada kan ku sa turare a cikin lakan wani ka samu turare hannu kamar turare a tsir kin turare shi kuma wani hayaki daban ai eh ta hayaki daban kidan ka azaba turare a cikin lakan na kuma wala tattabi'uni bina kakku bi ni da wuta kidan ka alƙabari na zuwa binin da wuta شيء ما كان سنة وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى أن أن آه نهى أن يتبع أن يتبع بعد موته بنا شاب هريرة نهى أن يتبع بعد موته بنا قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك كان أبو هريرة ما يبا يا حنا يا حنا أبي كبا وشي بايا متو كابيت دوتا kenan da wuta da aka sa turare a tayar kim ka bi shi wuta ta ya ya ke ta yaji malik malik ma iya kin wannan aikin abu gawa da wuta wasu ran wa da ake bin kamar kamshi ne ake nema ta kamshi da wuta kuma da gwada zai alfahari sa abin manyan ne a takaice da kullum ba abun mutum da wuta na sa misali turare su a canza turare ake sawa ana bin gawa da shi nan dai kullum an hana wannan tafiya don amma da damu buke cikin abin da muke hana sai a takabiru adadin jana'iz adadin jana'iz magana da wanda wala sai nan sai mu rika mu kofe ne gaba da dai sai magana kabbara nawa ake yi a wajen binne ko a wajen sallar gawa a wajen sallar gawa حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة كبيرات وانا رواية إمام مالك يا كاول حق إمام البخاري يا كاول كي إمام بخاري حق إمام مسلم أكاد ما إمام مالك شيوا من ظن صلى الله عليه وسلم نعى نجاشي ده موريا من النعي sanar da yaku yaku shine na'ayu yaku kiran bada labarin wani ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutuwar najashi ya ba mutane labari fil yawmin ladhi mata fi a ranar da ya mutu nan wanda ya san Ethiopia a yau Habasha kuma ya san Madina zai san abun a ciki akwai labari daga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da babu telefon rashin an mishi waya an ga mishi illa wahayi kenan kuran radda ya mutu a habasha ya ce yau a habasha ya mutu amma a ran aka ba annabi labari da jashiya to annabi san da sahabbai ya ba sahabbai labari cewa ku tashi dan uwanku na jashi musulmi ya rasu tsakiyar kawure ba sarki ne ya musulunta amma har da kawure ne ma dodo ba musulmi kusa da shi jiyan wani kawure ne ka gama ba ce ba ya ridda tunda za cikin daular ta hurci a yasan da ba mutum zai da wadda ko mashi musulmi ne ko an nufi iya raye iya madina ana komi ana shara ana shara ana komi a madina mashi iya can gari shi ya jagorancin jama'i shi kuma hajjar matsayi a damar zala har mai sallah inda yake a madina bai fita cewa tun da ya zo ya tsaya daular kahuraki ya tsaya kan abu da ya kahurta a kyale shi kira ya zo aka yi sallah aka yi tsawo kuma Allah ba shi labari don maimanci abin da ja shi yaro su tsakiyar mutane kawurai a nan ya kada da wucewa annan sarasara ma tabbas ce da samun wahayi da alƙawar wata ya tabbatar ma da wahayi kuma wahayi ba ka baiwa an ga diba da ba magana kisara da ɗan saƙon shi kisara annan sarasara ya aika mai takarda ta asalin tasalin ga musulunta ka samu lahiya ya ga wani takarda an mai kama akwai barazana a matsayin shi a mai wani magana wani balarabe a wata zamanin na ba su fi kima a wancan zamanin na ba kowa wannan ba su fi kima a duniya a wancan zamanin ba su fi kima wata daula shi ya mamaki ya za a yi balarabe wani takardar balarabe mai takardar ce wani kamsar da barazana ya kama takardar ya shira ita takardar ɗan saƙon zuba annan labari da abin da ya wakana ya ce takarda annabi ta maza ka mulka hu ya ce ya ce mulki shi ya ce mulki wancan da ya ce mulki shi ya kare sai kisra ya turo dan sakon shi madina su zo su isko da wanda ya san mas wanda ya san faris a yau kuma gadiba ba maka ba madina tsakanin dan sakon kisra ya je madina dan sakon shi suka ce shugaban mu ya ce ka ba da kanka za mu kai ka ita ba maza Allah sanwa ita maza Allah ka je ka mai kauya shugaba ya ce ba ta yi da kai shi ya kuma da da mana magana mai magana cewa ko bane hukumar ya ga dawo ko bane ba yace no annabi kuma ba da kai maza maza ana kira shi ya abin da kira fada sai maza Allah ta yanzu ku tsaya gobe sai na ba ku amsa dan Allah na wayewa maza da kira wasu yace jiya cikin dare shugabanku ya mutu dan shi ya kashe shi sun kashe shi jiya cikin dare jiya cikin dare kuma jibi tsakanin wurin da wurin dubbin kiloluwa kuma wata hukunci a jiya cikin dare ba wai wanda ba a cikin dare ce an kashe shi kan sai dare ta koma wajen da har suka koma cikin ruwa suka yi iyakar iyakar gidan suka koma can sarkin busura ne busura shi ma sarkin suka je bai labarin shugaban ya mutu suka koma ga mutum suka yi can suka ce gaba da kawo labari ba ya ce galaban labari ce mai labari zai tsara cin tsarin iya halittun tsarin nijar ƙashin arewa ko sai ya je bakin iyaka ɗan barto ƙashin nigeria ya ga shugaban gwamnan ɗan barto ya ce an ce misali buhari a ko wasan jarusu shi na nan mai labari na wata yaka kuma suka bincika rage ana masa labarin a ran nan kin aka yi abu a tabbata wahayi daga Allah kullum su bani wata a takaice dai wannan muna magana ta kai na jahashi a ran da ya rasu annabi wasu habai labari aka hoto asalin ake tattalin gaibu tattalin gaibu da ake yi a shar'anta a wa mutum sallah bai asalinta wanda aka san ya mutu a inda ba a mai salla ba misali ronewa da wani abu na wuta da ba a kusa ta cin nasa tishi ko ne ya mutu da kasa da ba a salla shi ne asalinta a nan a samun kuma manzan sama ya ma wani salla ta gawa a wannan hali an shar'anta yanzu ma idan mutum ya mutu a wani wuri wanda ana gaba a mai salla ba za a iya zabi san kurum a mai sallah a ji inda yake Allah ta inda yake amma a yanzu wasu malamai lalai kasashen saudiya idan wani babba ya mutu ba kowa ba sai manya sun mutu daga an yi a makka an yi a madina an yi a inani an yi a daji duka mutum guda ne ba an mishi a harami ma mai ga kowa na kowa na mai sallah kuma wannan wasu na daban wanda ya tsara wasu malamai Allah zama ta musu shi da asalinta ana yi ne a inda ba a wa mutum sallah inda an mashi kun shikenan da addu'a ai ta mai addu'a to wannan shi imam kirman imam malik rahimahullah ya kawo wannan magana ta cewa ran firman na an najashi lin nas fi mun zima tafi amma ya sanar da mutuwar najashi ga mutane a ranar da ya rasu wa kharaja fi min musalla ya huta wajen da da ake sallagawa ana ko na sallagawa cikin masallaci aka ware anan ya huta fa saffa bihim annabi aka yi sahu da sahabbai فكبر أربعة كبيرات يكبر هدو إن إمام علي كان حديثا أنا كبر هدو أكن غاوة مجانا كيف يتي وحدثني عن مالك وانا دي رواية بسي بخاري كان مسلم يكاو وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها نعم أكتا abin da dai waka na wata baiwar Allah nan miskina wata mai karamin ƙarfi ce wata an ce baiwa ce wata bakan mace tana share masallaci shine ta yi rashin lahiya fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi maradiha akbar zan labarin wacce bata lahiya ba ba take share masallaci ce وقال مثل سن كاروا كما مسألة سي وكان رسول الله صلى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن المساكين ويسأل عنهم شو كما manzana sallallahu alaihi wasallam cikin halin shi kyakkyawar mu'amalar shi iya zuwa hatta da talakawa annabi iya kulawa da su iya zuwa ganin ba su lahiya iya tambayar labarin su ya yi jiki ya ake ciki sauran su an bai iya tambaya ta yawa ne ya tambayar labarin su sai akan haka faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan matak fa'adinuni biha in wannan bai da tara su ku sanar da ni da tara su a gaya ku shi ne fakhura jabi janaziki halailan fakarihu an yi ƙizu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai tara sun kuwa a cikin dare aka ɗauki gawarta a cikin daren aka je aka binne sai suka kyamace ya zaka su kamar suka zana gudun ka misali ya wunin sai su tare manzo a cikin dare iya barci don wannan baiwa Allah wani mai karamin kari wanda ba kowa ba suna za a je a tare a tare don wanci yan tare shi gaskiya bar shi haka aka je aka binne falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ukhbira billadhi kana min sha'ani garin Allah na wayewa aka manzo labari ai taro su kuma mun ji yaunin mu ta doka cikin dare mun je mun binne ta faqal alam amurkum an tudunani an tudunani ba muku umarni ba an tudunani ma'ana ku sanar da ni an tuzun an mata an tuzun an tuzinuni tuzinuni an tuzinuni an tuzinuni tuzinuni ya ce ba muku umarni ba ku sanar da ni da tararsu faƙalu ya rasu lalla karihina an nuku da jaka laila sai maza'ala min kyamaci mu hudu ka cikin dare mun kama mai kamata ba tarba cikin dare wa nuku da mana mun ki mu hudu ka mu tara ka gabacin ka mun kiyaka da su gaskiya فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى بالناس على قبرها النبي يا جرم يا جرم تدرس تلك شيء من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا هذا أنا أيش الله أبدا أبدا أبدا كم من من جبت كي كل ما تدرس النبي يجي أكثر تهيد شيء كم هيد يهودا ميسا ذاك هذا لا لا كبا لا هودا كأبو شيء كان أكو هودا مرة حتى كفى الناس على قبرها النبي يجي إيه كان قبرهم أكثر صوم أكثر قبرهم وكبر أربعة كبيرات يكبر كبره فاجوا hudu sai ta kake ne ya halitta aka ce ga shugaba misali an wata gawa ta ta huce shi ko an binne mutum sai an kamar ba sallah ba daban ne da sallah a makwantai da wa wanda ya zai makwantai sallah misali ce daban-daban wannan mutumin da aka binne ana wata mugu binne ya kuma mai sallah ba ana iya zuwa a yi sahu a kan kabar a mai sallah wanda magana ke da shi ne magana kuma na hujja imam malik dai a nan sallah ta dama kambara hudu ya yi a kan wannan kabari wa haddasa ni kuma kamar da muka faɗi cewa da ruwaya a cikin ya inganta tabbas wa haddasa ni an malik أنه سأل ابن شهاب أن الرجل يدرك بعد التكبير الجنازة ويفوته بعده فقال يقضي ما فاته من ذلك وأن مسألة شتاء مغنر ميكي شوى كازو صلى الدعوة أمهار كبر إيقوبي شين مغنى كمان kenan imam malik ke cewa ibnu shihab amai tambaya akan mutumin da ya riski wata kabbara ta gawa kuma wa fito ba da wata ta huce shi sai ya samu biyu zamu ya zai faqal yaqdi ma fatahu min zalik ibnu shihab azhuri yace eh za ka ramu kabbara hudu ka samu kai bi ka samu ne kai Allah Allah ka bar kai kabbara biyu daga baya sai ka samu kai kabbara uku wannan kan haka imam malik rahimahullah akan haka yake amma cewa irin ibn umar hasan basri sarabiya za a uzai kuka ce kun abin da ka samu ka samu eh abinda ka samu ka samu to su masu cewa za a ramu kuma akwai sabanto za a ramo su za a addu'a bayan kowace kabara ka samu kabara biyu ta uku za ka yi addu'a za a ta wani shi imam malik su imam al-lesi ibn musayib suka ce a kudin za ka yi kabara allahu akabar allahu akabar ba tare da addu'a ba kuma abuwa ni ba ce ko ce ka mata addu'a shi a daga kenan dai ya cikin fikin magabata kan masala shi imam malik dai iya ga cewa za a ramo kabarorin shi ibn umar hassan basari a ciki akwai sahabi akwai tabi tsar malaman tabiyai kan cewa kurin abin da ka samu ka samu ba sada ba sai da kullum da ya kara mu abin da ya cika allawa kenan dai wannan amma imam malik iya kan cewa za a ramu kenan dai gana mai kari ko da za a ramu cin kurin kabarorin za ka yi kurin shi kenan kaga kawo ta ba su da kullum allah kuwa shi kenan sai ka salamci yanzu sai ma ya kulu musalli alal janaza mai salla akan gawa mai zai karanta mai zai wani imam malik da ruwa da ya kawo kan wannan mas'ala haddathani yahya an malik an sa'id bin sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abi annahu sa'ala abu hurairah كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لأمر الله أخبرك, أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحملت وحملت لها وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول أبو هريرة كان يتنبيع يا يا كي صلى تداوى sai faƙal abu hurera shi aka ma tambaya sai ya ce la'amuru da ina rantsuwa da rayuwa Allah sai man ina rantsuwa da Allah ke uku bai roka zan baka labari ko da nake yanzu ya ce attabi'uwa min ahliya ina bin gawa daga inda daga gida wani ilanta ina ka ɗauko ta fa'ida wuti idan aka ajiye gawa da gurin sallah kabbartu wa hammatu laha ina kabbara in gode ma Allah in wa in salati da annabi sallallahu alaihi wasallam in salati da annabi sallallahu kuma sai in ce kinan bayan kabara da godiya ga Allah ga wannan salati sai in ce Allahumma qada da Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi Allahumma in kana musinan فزد في الإنسان وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وانا أتسير لك من رسالة أكاو kenan ga ɗan addu'a da yake yace bayan ya yi kabbara ya gode ma Allah ya wa annabi salati sai ce Allahumma ya Allah innahu abduka wannan dai bawanka ne wa ibn abdika dan bawanka ne wabin amatuka ɗan baiwarka ne ka na shaɗu Allah ilaha illa anta ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluk ya shaida muhammad bawanka ne manzanka ne wa anta a'lamu bihi Allah kai ne mai sani kan wannan bawa Allahumma ya Allah in kana musina in wannan bawa naka mai kyautatawa ne fanzil fi isanihi ka ƙara mai kyautatawa وإن كان مسيئا إذا ميمون ناوانه فتجاوز عن سيئته كتلك ولا كك ما جد له النشي اللهم يا الله لا تحرمنا أجره كك حرم ثمنا لا دون ون باو الله كنا لا دون صلى أكيش ولا تفتنا بعده كك فتنيمو أبايش قعداد أبو هريرة رضي الله عنه كي أكن كاوه wannan kuma ruwaya ta inganta zuwa ga abu hurairu kenan hadisi ne mawqufi wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu qala sami'tu sa'id ibn musayyab yaqul sallaytu wara abi hurayra ala sabil lam ya'mal khati'atan qat fasami'tu yaqul allahumma a'idhu min 'adab al-qabr sai ibn musayyab ke cewa nayi sallah bayan abu hurayra akan wani yaro wani yaron bai taba lahi da kamar yaro ne bai taba lahi ba amma iya addu'a cikin addu'a ce alama azumi na zabar kabar Allah ka kiyaye wannan yaron daga azabar kabari shi masu malamai sun ce to me yaro da azaba ta lahira wala ta kabari shi yaro bai lahi me gama shi azaba kabari sun sace nan ya- yana doka cewa fitinar kabari daban azaba daban wannan dai alam alam amma mun ji ruwaya na da cikin makaranta ta samu sunan manzon ya ce hatta da yace wasala artabi ta wayudu wayudu bi walidayhi bil maghfara sallama ake ma yaro annabi ta za a yi addu'a ga uwayen shi Allah gawarta musu shi yaro babin dai falakta Allah gawarta musu zai bi kuma ya garantin kuma aljanna da musulmi ya da garantin da aljanna ne diyaran da ya rasu bai balaga ba ne bai ta aljanna ne ta musulmi bai da bukata wata sadaka ta kana sadaka kuma na aure kwari wasu ma sai wai amin wasu sadaka madara a cikin hajjiya ka yaro ne mutum duk zai mata an ta ɗan ƙarfi ko juma ko waye aka yi sadaka madara wani jahiliya ce mai da rashin madara ne haka suke tare a mai sadaka madara wani jahiliya ce kurin yaro Allah sai shi ne kace annabi inda ya san muhimmancin da mutum ya san muhimmancin mutum karamin yaro da kace yaron ka mutu kanana to na dai ya huta da jarabar duniya wallahi ya huta da jarabar duniya kuma gobe kiyama shi bai da aiki a hilin kiyama sai neman ceton uwan shi aiki shi bai komai a hilin kiyama kullum ya kai ka da kace da amisul janna kullum su kai su kawo kullum su ga uwan aljanna kullum Allah ba su san wani tuske su ba su komi da mu su da wanda suna garanti al'adun zai biyu tun an kai ranar ka zamu gari baka baka shaɓa bayan huta ba Allah an zo Allah yi da kiyaye ko akan duniya zo samun tsira a yanzu ce kawo ga lahiya lau gaskiya ya an dage Allah ta fike mu ne fara ga mun zo ko mun girma sai Allah kiyaye zamu imani kenan wannan shine matsayin abinda shi Abu Hurairah addu'a da a cikin akwai addu'a وحدثني عمال العنابي عن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في سلسلة الجنازة كاجي عبد الله بن عمر شي بي قراتو كده قرآن كسلساوا haka mazhaba ta malikiya take ba a karatun qur'ani akan gawa balle akan sai akan na'am dai hore ko sai ba ya malikiya kuma sai malkawa ne kun coto wace kuma malka bane ba na'am Allah ya coto ba maliki bai karatun qur'ani akan gawa ba sallah bai balle akan kabari to nan wannan mas'ala ta maganar sallah karatun qur'ani wannan shi zai ibn umar bai ruwayat sahih bukhari haka abu dawud ya ka ruwaya haka imam haka tirmidhi to su da ruwaya tabbatata abdullah bin abbas abdullah bin abbas ya sallah sakawa sai ya karanta fatiha kuma ya bayyana sai akan sallah gawa ba bayyana karatu amma abu hurairah sai ya bayyana da karatu daya cikin magabata ina ga ana bin abdullahi bin auf ya ce sai na rike hannun shi da ya kare ya ce wannan kuma sabuwa ke mutu ne su kuka yale ba kuka yale ba su tabi'ai ne tabi'ai ne su ko tabi'ai ba kansu ko tabi'a mu kada wani abin da kai ya ya abu musan shi kenan ya kake wannan daga wurin ka ne ko kuwa ya san take ko daga sama take an haka take sai da ya ƙari ta zama tambaya ya ita ina ma da har misali wannan suna na dama na bayyana ne don kusan suna ce karatun ƙur'ani karatun fatiya har da sura a tallagawa na yi dama kai na bayyana ne don kusan suna ce yin haka kenan suna ce a karanta fatiya a karanta sura ba matsala komi wanda maza ba ba su masani amma tabbata wanda mu kuma karantarwa ce don kusan sunna ce yin hakkaran fatiha kin da abin da aka yi Abdullahi bin Abbas ne sallar gawar Abdullahi bin Abbas ne sallar gawar ya bayyana shi gwamnati ta biyu rike rinje wannan wa da ce sunna ce haka na yi da mun dan kusan sunna ce kenan wannan shi ake a sunna ta sallar gawa za a yi kabbara ta farko a karanta fatihatul kitab a karanta sura fatiyar sura kabbara ta biyu to mun je yanzu ana mun ba mun koma ba mun ji na da Abu Hurairah ko amma akwai hadisi marfu'i adada manzo ana sarsa mai kuma mai ka labarin sahabi ke cewa wannan adada mai manzo ana yayi akan wata gawa ta wallahi ne ne buri da ma ni ne gawar yace ne buri da ma ni ne na mutu in ji Abu Malik azur malista manzan ya zo kan wata gawa yace na kiyaye addu'o'in da ya iya cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما تبع ابد من الدنس او كما تبع ابد من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه واعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ita fatamannait an akun ana ana lazimit a ce ana zalika mai abu malaki da kana addu'a ta manzo ya wata daga wace da mu aka sarka wai ga addu'a da manzo Allah ya sanar yace annabi ya ce Allah baka sullahu Allah ya gafarta man bawanka warhamhu ka ji kai shi wa afihi ka ba shi lafiya daga azaba wa afa anhu ka mai rangwame wa akar nuzulahu ka girma masarkin shi wa wasi ulkhalahu ka yalwa da mashigar shi wa ghasilhu bil ma'i wasaj wal bal ka wanke shi da ruwa da kankara da raba wannan qibi min khataya ka tsarkake shi daga kurakurai kamar nan kasab kamar nan kasab amal min dalas kamar da ake tsarkake hutuwa fara ta ko an da da kuma fara ta kamar nan kasab amal kamar nan kasab abad min dalas kamar ake tsarkake tuwa fara daga dauda wa abdilu daran khair min dari Allah ka canza mai gidan da yake da duniya wa ahlan khairan min ahli ka canza min iyalai da suka yi nashi na duniya wa zawjan ka canza min mata wata ta duniya wa adkhilu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa iz min azab alqabr ka kiyaye da azab alqabri wa min azab nan da azab wuta wannan ya da shi na ofice wannan wallahi da rajul addu'a da man da man da mutaka ma addu'a wannan wannan suke cikin addu'a da ake yi akan wajen saman gawa sai akwai addu'a take da kumsar ita kuma ta dadanta ko mace ta mutu namiji ya mutu yaro ne babban da ku ko kowace ruwa da ibnu majah ka baki suka ruwato aka abu dawud ka tirmidhi ka ibnu ibn galaba san addu'a kenan kai kabara kawa kai kabara ta farko ka ka kanta qur'ani fatiha da sura kai kabara ta biyu kawa da salati to kabara sai ka salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اي صلاه ابراهيميه كبره تبيو inda ake addu'a kambara ta uku da ta hudu da wasu basa ya tauro suna ya fito tabbas ga addu'a ita ma cikin addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma qasir li hayyina wa mayyitina وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده kaga wannan allama Allah allama gafir hayy Allah ka gafarta mana rayuwar wa man yidna da matattunmu wa shahidina da suka zo nan wa ga'ibina da da ma baka nan wa sagirina da kanananmu wa kabirina da manyanmu wa zakarina da mazanmu wa unsana da matanmu Allahumma ya Allah man ahayatahu minna duk wanda karaya shi a cikin mu fa ahayya al-islam karaya shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna wanda ka amsa shi a cikin Allah fa tawaffahu al-iman ka amsa shi akan imani Allahumma ya Allah la ta'rimna ajrahu kaka haramta mana ladan kenan sadaka wannan bawa naka wala tudillna ba'da kaka fatar da mu a bayan shi fatarwa wala taftilna fatarwa wala taftilna ba'da kaka kaka fitina mu a bayan shi kaga wannan addu'o'i ke mutun ya zabo da iya wanda sai ma sauki kai amma sai wannan sai su sai ko ci gawa ya kamata ko mata ce ko namiji ne yaro ne babba ne ta kusa amma wannan mun matsala ta ka mata wani juyi a wani lokaci me juyin to ka ce mace Allah ba ta mijin da yi na duniya ka shi da wuce ga mashi ka ga mace ba ka tafi daga nan ba ko sun sai karamin yaro ka ga da mashi bai matan da ba sai wannan sai kuma sal duka ko ta sallar gawa kai ta kuma gaba daya اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيي على السلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده shi addu'a ta sallaka kenan dai kabbara farko ay fatiha hadda sura kai kabbara ta biyu a karan awa'adun salatul ibrahimiyya kabbara ta uku ne ake addu'a haka bayan ta hudu ayi addu'a ko ya assalamu alaikum assalamu alhamdulillah assalamu alaikum rabbil alamin sallama kaman sallah da gurin ko kai assalamu alaikum kadai ko kai sallama da irin da nan sallama a sallah wannan shine ya kamata mu tsaya kuma so yin mu dasa da sallah gawa a cikin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته